أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين alhamdulillah mun gode wa Allah da ya tara mu a wannan lokaci saboda mu tattauna akan wasu abubuwa da suka shafi addininmu suka shafi rayuwarmu da muke ciki yanzu wato shi addinin musulunci musamman an halice mu ne don mu zo mu bauta wa Allah wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun Allah ya halice mu ne don mu bauta masa to tun da yana so mu bauta masa lallai sai an sa sai an haɗa mu da annabi da littafi wanda littafin nan shine alqur'ani kuma shine zai gwada mana yadda zamu bauta wa Allah da gwada mana yadda zamu yi rayuwa a bayan ƙasa da mu'amala da komi da komi shi kuma annabi sallallahu alaihi wasallam shine a matsayin malamin mu wanda zai mana bayanin alqur'ani don mu koyi da shi to da yace haka Allah ya tsara duniya وتلك الأيام نداولها بين الناس دنيا أنا rarrabawa ne tsakanin mutanen kirki da mutanen banza wata rana kaga kafirai sun yi karfi fiye da musulmi wani sa'in kaga musulmi sun fi fawa ko kuma wani sa'in kaga ƙarya ta yi ta danna gaskiya wani sa'in kuma gaskiya ya danna ƙarya to wannan dalilin to wannan to wannan dalilin shine yasa kake ganin wasu abubuwa suna tafiya ba daidai ba saboda haka Allah ya tsara duniya wata ran kai ne da nasara wata ran kuma kai ne aka yi nasara a kanka to abin da muke so mu tattauna a kai kuma shine dalilin da ya sa muka zauna wato a nan kasar mu Najeriya kamar yadda kowa ya sani shekara kafin shekara arba'in da ya wuce mutanen da suke Najeriya mutane ne waɗanda wasu musulmi ne wasu ba musulmi ba waɗanda ba musulmin ba akwai kiristoci wanda lokacin son turawan mulkin mallaka sun bi su sun raba musu kiristanci domin su ne suka kawo kiristanci Najeriya su kuma waɗanda ba su shiga kiristancin ba sun zauna suna maguzanci ba su addini sai mu kuma mu ne wanda muke musulmi to a cikin musulmin kuma an samu wanda suke bin ɗari'u akwai wanda suke ɗariƙan kafiriya akwai wanda suke ɗariƙan tijjaniya akwai kuma wanda ba sa yin wata ɗariƙa su musulmi ne kawai amma ba sa yin wata ɗariƙa su ake cewa yan ba ruwanmu haka ƙasan nan take ana cikin zaman lafiya dukkanmu muna bin juna sallah muna girmama juna har sai 1978 lokacin da aka ƙirƙiro ƙungiyar jama'atu izalatul bid'a mai kamacin sunna 1978 aka kirkiro ta malam samai da idris ya shi ya fara kirkiro ta daga baya malam abubakar gumi ya zo ya yaɗa ta har ta zo ta mamaye kuke ganin yadda ta mamaye wasu jama'an da basu da basu gane ba to sai ya zamo tun da aka kawo su abokan faɗan su su ne sufaye masu ɗabi'un sufaye suka ce wannan ɗariƙa da ake yi bid'a ne baya cikin addini suna cewa kafirci ne mushirkanci ne baya cikin addini an kawo shi ne suka zo suka raba masallatai suka yi masallacin su daban duk unguwan da kaje kaga sabon masallaci da tsoho to su ne suka suka yi suka yi sabon suna nufin wancan tsohon masallacin na mushrikai ne ba su iya sallah ba saboda a fatiyan su suna cewa gairul magalubi alaihim walal lalin na haka wannan ba su addini ba su ne za su kawo kalkala su kawo gunna na ghairil maghdubi alaihim wai su ne suka iya addini to mu abin da muke so mu tattauna a kai ba muna so mu yi bane dan mu ta da wani rikici ko mu ɓata ran wani a muna so mu yi wa addini aiki ne abin da muke so mu tabbatar shine harkar nan da muke tafiya a kai ba abun wasa bane ba abun wasa bane kwata kwata addini ne shine asalin ma addini saboda saboda idan ka ga yadda malaman addini suka rarrabu kashi-kashi kowa ya kama wani bangare zai yi wa addini aiki a ciki to idan ka bincika za ka ga masu ɗariƙun sufaye su ne suka rike asalin asalin ruhin musulunci kuma yana da dalili a kan duk abin da nake faɗi ba wasa ba ne addini a lokacin da annabi muhammadu sallallahu alaihi wa sallam yace ya zo isar da sakon Allah ya buɗe makaranta makarantar nan shine malamin makarantar su kuma sahabbai su ne ɗaliban wannan makaranta idan aka masa wahayi in jibril ya masa wahayi sai ya ce masu rubutu su zo su rubuta masu haddacewa su zo su haddace kuma ya ce dan Allah ku isar da duk abin da na koya muku ku isar da sakona ya ce ban anni walau aya dan Allah ko aya ɗaya ne a isarwa duniya domin ya aiko ne zuwa duka duniya wa ma arsalnaka illa kafatan linnasi bashiran wa nadira to wannan makaranta na sahabbai sai ya zama dukkan sakon manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suna dauke da shi amma ba zai yi mutum daya ya dauki dukkan sakon annabi ba sai dai kowa ya kama wani fanni shi yasa zaka ji yana cewa in kuna son gwani a rabon gado ku samu zaidu in kuna son gwani a wajen alƙalanci ku samu sayyidina ali in kuna son gwani wajen kaza amana in kuna son amana to wanda yake shine mai amana na wannan al'umma shine Abu Ubaida ibn Jarrah to haka makarantarsa akwai akwai specializing akwai takassus kowa akwai inda ya kama bayan ya kaura ya bar duniya sai ya zama sahabban nan su ne suke koyar da addini yadda suka karbo daga manzon Allah su kuma waye almajiransu ba za ka zama sahabi ba sai kaga annabi kana imani da shi ko kuma ka haɗu da shi kana imani da shi sahabbai kuma almajiransu tabi'ai ne tabi'an nan kuma ba za ka zamo tabi'i ba sai in kaga sahabi to duk abin da sahabbai suka karba wajen annabi sun ɗauka sun ba wa tabi'ai almajiransu su kuma tabi'an nan sun ɗauki abin da annabi ya ba su na sako sun ba wa tabi'u tabi'i na almajiransu to daga nan shine wajajen karni na uku wanda annabi ya ce khairul quruni karni sun mallabi ne lunan sun mallabi ne lunan shi ne karnin da aka ce babu kaman shi an masa shaida da cewa kubutaccen karni ne to sai abin ya dawo hannun malamai da ya dawo hannun malamai dama annabi ya ce ku ku ina muku nasiha ku rike malamai domin su ne su ɗauki da saƙon Allah da na zo da shi to da ya dawo hannun malamai sai malaman su ma suka rabu kashi kashi kamar yadda muka faɗi irin na sahabbai kowa da fannin da ya kama zai yi wa addini aiki a wannan bangare to wasu suka kama ɓangaren lugar larabci suka ce tun da alƙur'anin nan larabci ne ba da hausa aka saukar da shi ko da yarbanci ko da chinanci ko da faransanci ba da larabci ne ma'anan shi ba za ka gane ƙur'ani ba sai ka san larabci sai suka ce mu za mu ɗauki harshen larabci mu yi wa addini hidima ta wannan ɓangare su ne suwa su ne su fi bawai gwanin nawu da irin su Khalil ibn Ahmad al-Faraibi farkon wanda ya kamus na larabci sunan shi al-Ayn shi ne kuma ya aruju al-qawafi ilimin waƙe na larabci da kuma zarfu wanda Mu'adh bin Muslim yayi da umarnin Sayyidina Ali suka ce mu anan bangaren zamu yi wa addini aiki bangaren luga kenan wasu kuma suka ce mu bangaren da zamu kama mu yi wa addini aiki muna so mu kama balaga na larabawa shine irin su imamul turjani da su imamul kashaf da sauransu wasu suka ce mu inda za mu kama za mu kama ɓangaren yadda ake karanta ƙur'ani ya za mutum ya karanta shi da kyau da kira'o'i da tajwidi su ne malaman kira'at kira'at guda goma nan su su su kisa'i su khalaf da su najibu da hamza da abu amr da sauransu suka ce aikin da zamu yi kenan za su koya maka kira'a kala kala wasu suka ce mu bangaren da zamu yi wa addini aiki shine muna so mu kama bangaren tafsirin alqur'ani za mu tattara duk wasu fassarori da sahabbai suka yi ko tabi'ai mu hada ya zama tafsiri farko wanda ya fara yin wannan aiki shine imamu dabari wanda ya fara rubuta tafsiri izu sittin ya rasu hijira tana shekara ɗari uku da goma shine farko wanda ya tafsiri izu sittin wasu kuma suka a bangaren tarihi duk abin da ya faru da ya shafi tarihi na, na, na duniya ma tun daga adamu har zuwa tarihin zamanin su suka rubuto shi har yanzu dabari din sannan wasu suka ce mu inda za mu kama bangaren sunnonin manzon Allah su ne hadisai su waye wayannan imamul bukhari muslim tirmidhi nasa'i abu dawud da hakim da darasutni da sauransu su suka ce bangaren mu shine zamu yi aiki wa hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam su ne gwanaye a wannan bangaren sana'ar su ne wasu kuma suka ce bangaren da zamu kama zamu kama bangaren aikin fiqh ma'anar fiqh shine ka zo ka koya wa mutum yadda zai yi tsarki da wanka da sallah da saye da sayarwa da aikin hajji da ramuwan yadda ake ramuwan kisan kai da hajji da kisasi da rabon gado da sauransu bangaren fiqh su waye waɗannan su ne maliku shafi hanbali da hanafi da zahiri da sauran fakihai sun kai su 97 daga baya mazhabobin duk suka kare suka koma guda hudu ne mafi karfi yanzu to wasu kuma suka kama bangaren usulul fiqi wanda malama addinin musulunci su suka kawo wannan fanni saboda mutum ya fahimci yadda zai rinka ya rinka fahimtar qur'ani da hadisi da cewa sai yadda zai rinka dalili shine malaman usul tun daga kan imamu shafi'i har yanzu da irin su su imamu subki da imamu haramain da gazali da sauran wayanda suke su ne gwanaye su fakrul razi akan wannan bangare wasu kuma suka bangaren aqida ya za mu yi mu yi wa addini yaki bangaren tauhidi shine abu shine imamu al-ash'ari da su abu mansur al-maturidi da su fakrul razi har yanzu dan zaka iya samun wani gwani yana wannan fanni yana wancan fanni yana wancan fanni saboda gwanin cewa shi to sai fannin da nake so in yi magana a kai shine fannin sufanci shine fannin da dukkan ya fi wannan fannoni da na faɗi su kuma sufaye da suka zo masu ɗariƙu kenan dai da an ce sufaye ko wasu ‘yan ɗariƙu suna ciki to in an shiga cikin gidan ne sai a fara magana akwai tijjaniya akwai kajiriya akwai naqshabandiya akwai khawatiya akwai ja'fariya akwai shazaliya akwai haɗari uku da goma sha uku to su baya su aikin da suka ɗaura wa kansu kamar yadda muka faɗi na baya kowa mun ji aikin shi wajen yi wa addini aiki su abin da suka ce sai suka saurari maganar manzon Allah sai faɗi a cikin hadisi hadisi Abdullahi bin Mas'ud radiyallahu anhu yake cewa inna fil jasadi mudghatan idza salahat salaha al jasad kullu wa idza fasadat fasada al jasad kullu ala wa hiya al qalb ala wa hiya al qalb annabi ya ce akwai wani gaba a jikin ɗan adam in ta yi kyau dukkan shi ya yi kyau in ta baci dukkan shi ya baci me wannan gaba ita ce zuciya ita ce zuciya sai su ba suka girgiza kai a mun gane mu yanzu inda za mu kama za mu kama zuciyar musulmi ɗan adam mu yi ƙoƙari mu gyara masa ita saboda in ta gyaru komai ya gyaru in ta baci komai ya baci domin shi malamin fiƙihu zai koya maka sallah farillai da sunnoni ya koya maka tsarki da wankan janaba da sauransu amma ta yiwu kai sallan nan ya zamo sallan ba ta yi ba saboda babu can zuciya babu ikhlasi a cikin zuciyarka abdullahi ibn ubayyin da shi ake sallah shugaban munafikan madina gabobinsa suna sallah qur'ani yana faɗin cewa yana cewa wa idza ja'ukum qalu amanna wa qad dakhalu bil kufri wa qad kharaju bi in sun zo sun yi imani amma ko ba su yi imanin ba sun shiga da a baki da imanin baya zuciya da haka su biye sai su fi sai gane cewa za ka iya yin cuwa-cuwa ka yi imani da harshe ko ka yi sallah haka a zahiri amma zuciyanka ba Allah to bari a kama ka a gyara ka daga ta ciki tukunna sai waje ya kyau dan haka sai suka kama zuciya shi yasa nace aikin sufaye wa addini ya fi aikin dukkan malaman da muka ambato su ba kuma da wasa bane da gaske da annabi ne ya faɗa ba su bayan dariƙa bane suka faɗa hadisi na jawo annabi ya ce in zuciya ta gyaru komai ya gyaru in ta baci komai ya baci kuma su bayan aikin su kenan duk littattafan tasawuf da aka fara rubutawa duk maganar su kenan ya za a yi a gano cututtukan zuciya ya za a yi a gano magani a warka to tun da an gano cewa an gyara zuciya an gyara mutum ya gyaru kenan sai suka ce to ai dama tun da aikin namu addini muke yi shi kuma addini tushensa shine alqur'ani da hadisi to duk maganin da zamu dauko mun yi alkawari ba zamu dauko shi daga kansa daga daga son zuciya ba zamu dauko shi ne daga alqur'ani daga hadisin manzon Allah sai suka fara laluben magungunan da zai warkar da zuciya daga ciwo domin in ka je wajen likita baka da lafiya abin da zai fara yi zai yi kokari ne ya gano wani ciwo ne yake damun ka tukunna ya maka magani domin in bai san ciwon da yake damun ka ba tayi ya baka maganin da ba shine zai warkar da kai ba to da haka su bayan nan sai suka ji alkur'ani yana faɗi cewa in ana son zuciya ta gyaru ta nitsu ta gyaru shine a kama zikirin Allah kuma annabi sallallahu alaihi wasallam yana faɗi a hadisi inna li kulli shay'in saqalatan wa saqalatul qalbi zikrullah ko yana da magogin shi da zai goge shi kalkal magogin zikiri shine zikirin Allah magogin zuciya shine zikirin Allah sai suka ce to mun samu magani daya sai suka ɗauko zikirin Allah suna ba wa mabiyansu la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha waye ba da wannan maganin annabi Muhammadu ba su baye bane kada ku ce yan dariƙa ne hadisi da aya muke jawo ba maganin son zuciya sai suka ce to bari mu sake duba zuciyar nan cututtukan ta da yawa akwai girman kai akwai riya akwai munafici akwai kunsan aqida mara kyau tunda zuciyar ne take kunsan aqida mai kyau ko mara kyau akwai matsaloli ya za a yi kuma akwai gabobi wanda akwai gabobi waɗanda idan zuciyar ta yi kyau za su yi aiki mai kyau in ba ta yi kyau za su yi aiki mara kyau sai suka sake lalubawa cewa zuciyar nan takan yi kura ba ta da magani sai istighfari saboda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce innahu la yughanu ala qalbi fa astaghfirullah fil yawmi 70 marra yace nakan ji kura kura a raina sai in tuwa Allah sau 70 ko 70 kaga dai sufi ya san inda ya dauko istighfari qur'ani na cewa wa man lam yatub fa ulaika humuz zalimun ya ayyuhal ladina amanu tubu ila allahi tawbatan nasuha wa tubu ila allahi jami'an ayyuhal mu'minuna imam muslim ya rawaito hadisi yana cewa kullu bani adama khata'un wa khairu khata'ina at-tawwabun duk masu yan adam suna laifi fiyayyen masu laifi fiyayyun masu laifi sune masu tuba sai sufaye suka dauko istighfari suka ba wa mabiyansu sun dauko la ilaha illallah sun dauko istighfari sannan annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin qur'anin da ya kawo mana akwai inda Allah yake cewa inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhallazina amanu sallu alaihi Allah da kanshi yana yi wa annabi salati kuma mu'mine ku yi mata shikenan sai muka ɗauko salatin annabi to wannan abubuwan su ne ɗariƙa istighfari da salatin annabi da la ilaha illallah wannan su ne ɗariƙa kuma dukan su magunguna ne na gyaran zuciya saboda idan idan faɗi ya gama aikinsa ya gyara maka tsarki da wanka da sallah amma niyya ba ta da kyau zuciya ba ta da kyau sallan ka dungure ne shi da annabi ya faɗi a hadisi har yanzu ba in ji mu ba in ji annabi ya ce mutum zai iya yin sallah ba a rubuta masa kashi ɗaya cikin shidan sallan ko kashi ɗaya cikin biyar ko kashi ɗaya cikin hudu ba saboda ya yi sallan ma zuciyarsa ba ta tare da Allah to su zuciya ake so a kama ta a ɗaure ta a fadan Allah Qur'ani yana cewa qad aflaha man zakkaha wa qad khaba qad aflaha man tazakka wa zakara isma rabbih to gyaran zuciya yake magana to wannan shine abin da su ba suke amma abun mamaki sai kaga mutum bai san dariƙa ba sai a mata tambaya akan dariƙa sai ya ce kuma zai magana akai bayan mutum bai kamata ya yi magana akan abin da bai sani ba akwai wani da aka tambaye shi me zaka ce akan wazifa da yan dariƙa suke sai ce wallahi ni ba na yi ku je ku tambaye su da suke bai daidai ba to da a ce duka yan izala haka suke da sun kyauta amma sai ka zuciya ta ai bid'a ne ai annabi bai yi ba ai tabbai ba su yi ba to yanzu abubuwan da muke so mu tattauna a kai akwai wanda yake ya shafi bangaren izala ne akwai wanda yake ya shafi bangaren shi'a ne akwai wanda yake ya shafi bangaren kafiran duniya ne irin tanadin da suke wa musulunci akwai wanda yake ya shafi kasar mu da muke ciki ne halin da ake ciki kamar yadda za a ji insha Allah na farko shi shi sufanci shi ɗariƙa na tijjaniya kamar yadda kowa ya sani abu uku ne kawai istighfari da salatan nabi da la ilaha illallah maulidi ma ba ɗariƙa bane amma ya ɗariƙa suna maulidi saboda son annabi amma baya nufin wai in baka yi maulidi ba ɗariƙan ka ta ɓaci maulidi ba ɗariƙa bane ba ta cikin sharuɗa ko shuru ko shuru da sunna ko shuru da kamar wannan abu ukun tak su ne ɗariƙa sai kuma ka bi malami ya koya maka to yanzu za mu tattauna sukan da suke akan ɗariƙa kuma mu faɗi cewa abin yana da kyau sannan su kuma mu yi challenging ɗinsu akan abubuwan da suke cewa ba addini ba na farko dukkan mu nan mun daidaita akan la ilaha illallah na da kyau istighfari yana da kyau salati annabi na da kyau ba taba sabani akan wannan ba tun da aka yi ko annabi ba taba samun wannan sabani ba sai da wannan kungiyoyin suka fito wannan kungiyar ta fito to sai maganar bin shehunai suna cewa me ake bin shi wani ka bi annabi mana ya za ka rinda bin shi wani ka bi annabi to shi kan shi wannan tambaya raina hankali ne duk wanda ya ce wai ka saki shehu ka kama annabi ya raina maka hankali ne saboda me saboda da annabi da shehu ba kishiyoyin juna ba ne bare a baka zaɓi ba zaɓi ne tsakanin duhu da haske ko ɗaci da zaƙi ko bata da shirya ko lafiya da ciwo bare a ce ka taɓa shehu dan aikan manzon Allah hajiminsa ne haka ma ake cewa Shehu Ibrahim hajimin manzon Allah menene babban sakon da aka aika annabawa da shi shine la ilaha illallah annabi ya ce afdalu ma qultu ana wan nabiyuna min qabli la ilaha illallah sai ittifari shi ya kawo mana sai salati wa annabi shi ya kawo mana to sai ya zama waɗannan abubuwa shine shehunan suke ɗauka suna ba wa mabiyansu ba ka taba jin wannan ko sai da suna cewa astaghfiru shehu ko allahumma salli ala shehu ko la ilaha illa shehu ba ina ba abun ya wuce shehu ba botan shehu ake magana ba kowa da matsayinsa Allah shine Allah shi kadai annabi kuma annabi ne shehu shehu ne kowa da sunansa kuma kowa da aikinsa ba maganan bautawa wani ko shirka da sauransu sannan maganan bin shehu duk sana'an da ka sani a duniya akwai shehun sana'a yanzu yadda muke zaune nan daga kayan tunanin kana so ka zama direban jirgin sama za ka fara tunanin ina ne makarantar pilot sai ka je ka bi hanyar da ake bi a shiga daga kayan tunani kana so ka zama daga kayan tunani kana so ka koyi dinki za ka tunanin waye ne ina ne ake makarantar dinki ina ne masu koyarwa ka je ka a kama hannunka a koya maka yadda ake yanka makashi da allura da sauransu kowane sana'a akwai jagora sai harkan zikirin Allah ne da ɗariku su ne kawai ba su da yancin yin jagora don sun ce shehu tijjani jagoran su ne wanda muke wata da aka haife shi don sun ce shehu ibrahim kalifansa jagoran su ne shine sun yi laifi ka cewa sun yi Allah shirka bayan su waɗannan da kuke ce musu mushrikan sun fi ku yawan la ilaha illallah duk Najeriya babu masallacin izala kwalli ɗaya da ake zikiri kwalli ɗaya wallahi babu sannan qur'ani ya gaya mana cewa fi buyutin azina Allah an turfa wa yuzkara fi hasmu dan ai zikiri akai akai masallaci ai zikiri ai sallah inna ma bunyatil masajid lizikri was salah to duk Najeriya masu da'awan sunna tak su ne kadai wanda ba zikiri a masallaci to ina sunna take na na Aisha tace annabi kullun zikiri yake babban sunnan shi kenan da a zuciyarsa yake da ba a rawaito har mun ji ba Qur'ani ya ce babban koyi da annabi shine yawan zikiri wa zakara Allah kaseera laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarju Allah wal yawmal akhir wa zakara Allah kaseera amma masu dawon sunna babu wanda ya kasalan zikiri kuma Qur'ani mutum uku ne aka musu umarnin zikiri akwai wanda bai taba yi ba ana so ya dan yi ko da kafa ɗaya ne dan Allah da annabi sune kafirai dan Allah da annabi kai kafa ɗaya ka musulunta akai akai sai suka ji aka ce to sunan ku kafirai innahum kanu yaqulu lahum la ilaha illa Allah yastakbiruna su ce a'a inna la tariku alihatina li shairin majnun dan me za mu yi zikiri mu mu rabu daga dodanni wayannan sunan su kafirai na biyu kuma da aka ce ayi zikirin da Allah ya ce ya lana mana zikrullah zikran kathira wa zikrullah kathiran fi da sai su kuma suka ki fi da yawa sai suka dan dan kadan cikin cuya da kasala su kuma Allah ya ce me sunan su munafikai wa idza qamu ila salati qamu kusala yarauna an-nas wa la yadhkuruna Allah sune bazallatan nan da kuke gani da ba a zikiri ba a rike tasbiya bari a adadi da yawa sai in ka rike tasbiya ka yin la ilaha illallah dubu goma ko dubu ɗari tunda kasira aka ce ba adadi to ba ta mai cewa zikirin kasala suke zikirin su ba za yi sai a kiran sallah ko a tada ikama a ce ka Allahu akbar Allahu akbar to sannan har yanzu sai na uku waɗanda da suka ji Allah ya ce ayi da yawa sai suka yi sai da yawa ba iyaka su ne masu bin ɗarika don duk ɗan ɗarika kullum sai ya yi laila ɗan ɗari uku kullum ka irga in ya shekara ashirin na ɗari ɗari uku kullum nawa ya yi wannan ko wanda ya ɗaura wa kanshi zai kullum ne banda wanda suke zama su yi ta yi ba iyaka banda na zikirin juma'a to ina bid'a a ciki musamman an kirkiro wannan kungiyar ne don yakan sufanci yakan ɗariku saboda su ne suke rike da asalin ƙwayar addini ba na nufin su masu mai ne ba sa laifi ba sa kuskure a ba na nufin su baye koyan ɗarika ba su da kurakuransu akwai amma ba ƴan izara ne za su gyara ba malamai ne za su gyara sannan sun kirkiri wannan kungiya suka sa suna jama'a masu kauda bid'a su tsaida sunna to abun mamaki da muka zo muka raluba tun daga 1978 da aka kawo su har zuwa yau babu bid'a balli daya da za su daga cewa sun yi maganin ta saboda ba bid'a amma da za a yaka mu ake cewa yan bid'a amma Allah ya ba ga bid'a ba kuma abun mamaki dukkan abun da muke yi suna ce mana bid'a ne suna yin irin shi ɗari bisa ɗari ba saba'in da biyar cikin ɗari ba ɗari bisa ɗari kuma za mu faɗi za a gane duk mai hankali zai gani kafin mu faɗi haka za mu tabbatar da cewa direbobinsu ba su san hanya ba akwai kuma dalili malaminsu malaminsu malam bakar gumi wanda shi ne babban wanda ya fi tsayin daka ya haɗa ka tare da taimakon sardauna domin ya ɗan iya larabci kaɗan saboda zaman shi a sudan sai zamo ya samu shiga wajen sardauna sardauna zai je ƙasar larabawa yakan ɗauke shi yana masa tarjama to sai yayi suna a Najeriya yan boko suna son shi mutane suna ganin girman shi a matsayin malamin addini saboda yadda ake ganin girman sa dauna a arewa ana ganin darajarsa shi ma sai ake ba shi wannan girma an aza malami ne amma ba a san ba malami bane to kuma dama likita shi ke gane likita soja shi ke gane soja kowa shi ke gane irinsa in kai ba malami bane ba za ka gane mutum ba malami bane ina magana amma malamai su sun san malamai mu daura shi akan ma'auni shin wai ya biya mota ma ake bin sa ko bai iya ba ya san hanya ko bai sani ba fannonin da muka an fito a bayan addini duka an auna malam baka duniya kansu bai iya su ba mu fara ɗauko aƙida aƙida shi ne bai ke cewa Allah yana zaune akan al'arshi malama aƙida abinda suka ce ko kai tawili yadda ba za ka ba za ka mai da Allah jiki ba ko kuma kai tafwidi wato kace Allahu alam hidina janci a ramar arshi tawa amma Allahu alam tunda Allah ya ce laisa ka misli shay kar in mai da shi jiki ni dai ban sani ba shi ne tafwidi wasu kuma ce a ai tawili wato a faɗi ai tafsirin shi yadda zai dace da girman Allah shi ne ana ta yin tawili ka fi tawa bishun alal iraki min ghairi sayfin wadamin muharaki suna cewa ai istawa ba wai ya zauna bane yadda nake zauna kujera ai Allah yana nan a yana nan tun kafin ya halicci sama da ƙasa da dare da rana da rani da damana da haka to ina yake kafin ya halicci al'arshi kamar yadda aka sani a tattafa aƙida amma alhaji abubakar guri ya ce a cikin tafsiri ta mana to kun ji aƙida ya bata ya san hanya aƙida ba mu dawo kan tafsiri bari kan tafsirai yadda yake kafin mu zo kan tafsiri har yanzu mu ƙara masa mu fara da larabci sai ka san larabci za ka yi tafsiri mu dawo kan larabci bai iya larabci ba bai san lirabi ba bai san nahu ba bai san lirabi ba a cikin kurakuran da ya a cikin larabci a cikin larabci yana cewa a cikin larabci yana cewa wa hudu ila tayyibi wai wa hudu wa hudu ku shirya ya za filu amrin wa hudu ila tayyibi bai san hudiya bane aka sa masa wawul jama'a aka yi jami'i ya zama hudu an shiryar da su ba ku shirya ba sannan wannan duk abin da muke faɗi yana nan a cikin karastunan shi ana ji kamar yadda sabon shugaban idara ne yanzu yake kare shi yana cewa wai wai maulana sheik shekarar mala bakar gumi ishirin da biyar da rasuwa amma har yanzu bai bar magana a kan shi ba saboda adawa da kiyayya ba haka ba ne ku gaya wa jagoran izala na izalawa ne ko tu bala'in lau ai afwan balalau alhaji balalau ku gaya masa cewa duk maganar da ke da maulana shaka yake faɗi akan malam bakar gumi idan ya je ya yi karatu yake shi ɗan kasuwa ne shi za ka ba shi jagoran izala ya iya hada kuɗi da wallahi da gaske ba ba wai suka ne ba wallahi da gaske wallahi ba malami addini ba ya iya kasuwanci asalin shi dan dan agajin izala ne daga baya ya akai akai ya sa aka cire wani suka hada munafinci aka cire wani limami ya samu ya shiga ya karbi limanci har ya fara yin suna har aka bashi matsayin izala to yayi kada ya yi ya yi maulana rashin kunya yana abin da yake cewa kafin mu sauka kan magana na gumi barnan da ya fanni fanni yayi a ruga yayi a tafsiri a tafsiri ya dauko ya dauko yana fassara wa sabbin an sabi Allah wa kufrun bi ya dauko mubtada ba labari wanda larabci rashin sanin larabci ne shi abin da yake faɗi shugaban izala na yanzu izala tu kenan na Kaduna banda izala wanda yake su ma da sun haɗe to da yake ba a haɗu akan gaskiya ba sai aka sake rabewa to abin da yake cewa yana ce yana faɗin maganganu yana cewa maulana shek yana faɗin wasu maganganu waɗanda suke ba daidai ba ne na son zuciya ne ya ce dama shi haka yake ya ce da farko ne ya yi wani da barbaru ne wai ce a mu ba za mu raina shi ba dattijo ne malamin addini ne shek ne a musulunci da wai amma a cikin maganar sai ya warware alƙawarin da ya ɗauka daga farko cewa zai yi magana mai kyau ba zai suka ba ko rashin kunya ya yi magana a nitse a hankali amma kuma mai lura zai gane irin salon sukan da aka yi ai dama wawa ne zai fito ya ta zagi kai tsaye ya ta ashar amma mai wayo cikin ruwan sanyi da dabara zai soka maka magana to haka yi har ma wasu suna cewa ai yayi ladabi na shak ya dafa ba amma shi kaga ai yayi ai sanyi to bari ku ji barnan da yayi a cikin ruwan sanyi ai dama kullum ba a sa guba sai a cikin romo ko a cikin zuma abin abin da yake cewa yake cewa Maulana Sheikh ya tuhume su da cewa su yan Boko Haram ne to yana so ya tabbatar da Maulana Sheikh cewa a'a su ba yan Boko Haram bane su ba su ne suka haifar da Boko Haram ba a'a Maulana Sheikh shi ne suke tuman zargan Boko Haram haka ya faɗi a cikin kasar ɗin ya ce asalin yan izala daga ɗariƙa suke da bakin sai ke faɗi daga ɗariƙa suke daga baya da suka yi karatu suka gano sunna sai suka ajiye ɗariƙa amma sunnan ba zikiri a ciki ba salati ba la ilaha illallah sai dai illa qalilan sai sunnan jemu da su ake kuma sunnonin zikiri da salati da yawan tuba ya fi sunnan jemu da su ake shi kenan sai yake cewa shi ya ce asalin yan boko haram daga izala ne kuma ai dari an sani cewa izala asalin daga dariƙa ne sun bar dariƙa ne suka rawa izala kenan shi yi wa kanshi adalci a sai abin duka daga dariƙa ne ta boko haram to abin da zan gaya masa a nan shine ina son tabbatar masa da cewa su din nan su ne suka haifar da Boko Haram. Kuma da dalilai akan haka da hujjoji ba da awa bane zalla. Hatu burhana kumu in kuntum sadiqin. Inda gaske ne a kawo dalili. Dalili kuwa shine kowa zai iya zuwa YouTube ya bincika inda Malam Sama'il Idris yake cewa yake cewa mu mu yan izala da kirista ya kamata mu haɗa kai mu yaƙi ɗariƙa mutane suna jin wannan kuma har yanzu a wayoyin mutane ko nan za ka samu ba sai na saka ba kowa ya sani inda mala bakar gumi arja masa aya wala wala tunkil mushrikati wala tunkil mushrikati sai yake cewa idan ta harrafa tun da mina shamarakumullah sai ce daga nan za ka gane gwamma kirista da ɗan ɗarika sannan malam bakar gumi ya taɓa a zamanin sardauna ya ya je ya babba da yan ɗarika a wajen sardauna ya ce ai maƙiyan shau ɗan kojiyo ne ba sa zuwa ziyarar shau ɗan kojiyo ɗarika ba zuwa ziyarar wasu waje sardauna da aka yi ta ɗaura yan ɗarika aka sa dokan su mawuzi su wazifa da sauransu to kuma ya taɓa sawa cewa a kakkashe waɗannan malaman ɗarikan in ba haka ba Najeriya ba ta zauna lafiya ba aka aika a kashe Maulana Ɗan Usman Bauchi da Malam Balarabe Jiga da wasu manyan malamai a ƙasar nan kowa ya san sannan lokacin da aka yi tatsi ne zamanin shagari tarihi ai baya ƙarya tarihi muke bai da aka yi tatsi ne Maulana Shakka ce ai tatsi nan nan izala ne suka kawo shi shikenan ya je kotu aka aka je kotu da kes din kuma ya bada dalilan shi kuma ya nasara akan kes din a lokacin sai aka yi wa shagari ku da aka yi da shugaban kasar mu yau shi yayi wannan kudin bayan an yi wannan kudin sai ya hana su yin wa'azi yake cewa wa'azinsu ne yake tunzura mutane shi yake jawo yin tafi ne in ji shugaban kasa a lokacin tafi ne kowa idan je ya tambayi tarihi zai ji cewa shugaban kasan da ya juyi mulki wa shagari shugaban kasan yau kenan ya ce ya hana su ya taba hana su yin wa'azi a wannan lokacin saboda wa'azin su ke sa tafi ne kuma abin da ya sa wa'azin su yake ya haifar da boko haram ku ɗauko maganganun su ku gani ku ɗauko aikin boko haram ku gani za ku game ku duba ku game bambanci aikin fata wanda malam bakar gume ne yake cewa yake cewa ɗan ɗariƙa mushrikai ne kafirai ne kamar yanzu muka faɗi kar ka aure su mushrikai ne kowa yana ya kowa ya san wannan nace mushrikai ne kafirai ne to a lokacin sardauna yana raye don haka bai kafirta kajirawa ba kaɗan sai sardauna aka kashe sardauna da aka kashe sardauna sai aka tambaye shi akan kafiriya sai ce hiya akfaru min ukhtiha ai kafircin su ma ya bi na tijaniya saboda kandauna baya nan ba wajen samun abinci da samun suna aka ce mishi to Allah za ka nan ka ce yan dariƙa tijaniya kafirai ka jirawa kafirai to me za ka ce akan mai wayo dan ba ruwan mu shi baya nan baya shi dan wayo ne sai ce wani gar nan banza ba gwamma ba gwamma dan dariƙa da shi ba dan dariƙa shi na da aqida baci ta yi za a iya gyara amma wani gaban za ba shi da aƙida to kada a fatawan gumi da ɗarika da iza da ɗarika da ɗan baruwanmu da ƙadiriya wato ɗarikan tijjaniya da ƙadiriya da ɗan baruwanmu dukkan su kafirai ne su waye musulmi ɗan izala su kaɗai sai kuma dama sauran ma ba musulmi ne maguza da kiristoci to a ƙa'idan musulunci duk wanda aka ce yayi ridda ne hukuncinsa kisa man baddala dinahu faktulu annabi ce wanda canza addini shi bar musulunci ku kashe shi har yanzu qur'ani na hadisi na cewa la yahillu damu mri'in muslimin illa fi da talatin as-sayyib az-zani wan nafs bin nafs wa tariku li dinihi al-mufarih lil jama'a wanda bar addini shi za a kashe to in zara da yake suna da kwadayi suna da tsoro su ba su dauki makami ba amma suna ta yada wannan karatu mushriki kafiri dan bid'a amma sun fara canzawa har ma wata jarida balalo yana cewa ai alhaji balalo yana cewa wai su ba su taɓa kafirta musulmi ba a najeriya ba su san kansu suna suna raye ba kuma cewa da yake maulana shakwa yana gaba da gumi yana zagi shi yana magana a kan shi ai imamun nawawi ya kawo cewa ko da mutum ya mutu za ka iya magana maganganun da ya marasa kyau saboda maslahan addini to yanzu kan sunan shi suna raye in ba a magana akan laifuffukan shi zai cuci rayayyu tare da kuma shi ya mutu kamar da muke muke ilmantuwa a littattafan yan baya waɗanda aka buga shekara dubu da ya wuce da haka shi yasa har yau ake maganar malam bakar guri in shi ya mutu shekara ashirin da biyar da ya wuce wannan ɗinsa suna raye kasar sunan shi da haka wannan malala ya san wannan shi yana maganar sa ne saboda kasar sunan shi suna raye kuma suna batar da jama'a to ba shi ake wa raddi ba a kasar sunan shi ake wa raddi su kasar da hankalinsu shi kenan sai boko haram suka ɗauki wannan karatun suka ce a'a tun da kun ce musu kafirai sun yi ridda me hukunci su mu kashe su sai suka ɗauki makami su ba su da tsoro ba su da kwaɗayi sun suna son kuɗi fasa bankuna suke wannan dalili ya sa aka samo boko haramun da karatun izala kamar yadda aka samo su aka samo yan tatsini kuma duk duniya da alka'ida da taliban da su isis na yanzu na iraki da siriya da boko haramun din dukkan su karatun izala ne ya haifar da su karatun wahabiyanci ne Muhammad bin Abdul Wahab da aka kafa Saudiya gwamnatin da Ingila ne ta kafa to duk da dai boko haram din an san hannaye ne da yawa akwai hannun ɗan ƙasan waje masu son rushe musulunci akwai hannun 'yan siyasa akwai hannun wanda ba musulmi ba cikin ƙasa amma idara kan su suka haifar da su to don haka cewa da yake yi ya ce wai shai ya ce zai yi wa ɗan boko haram musulmi da gwamnati wai da suna tuman shi aka yi ya san yan boko haram ya aka yi har ya har ya san su har zai musu sulu da boko haram da haka suna tuhuman shi suna tsammani to abin da zan gaya mata ina son gaya masa wanda shi ne ya fara zuwa wa shehi da maganin ya yi sulu tsakanin boko haram da gwamnati wani ne a yobe wani dan izara ana ce mishi da mutane yobe sun san shi akwai ma'am nasu gashwa shi ya kawo shi sunan shi dar limami ne na masallacin izala a yobe ya zo ya samu shi ya ce ni ina tsoro akwai yadda za a isu tsakanin gwamnati da boko amma ni ina tsoro amma na san kai kam za ka iya sai shi ya ji daɗi ya ce ai wallahi mu kan muna shirye muna so yadda ake zubar da jinin nan muna neman zaman lafiya a zo a yi magana to dalilin da suka fara zama kenan shi wancan shi ya san su shi wannan dan izala shi ya san su baya ka wannan amsa ne wa balala zan tambaya yake cewa suka tambaye shi ina ne ya aka yi sayan boko haram har zai musu da wani to a gaya masa dan izala limami a yobe sunan shi dar asalin shi mutumin mali ne amma ya koma sana'in izala a yobe to shine shine ya fara kawo to naka a sai maganar ta sake zagowa ta dawo ya ce wai shi yana warware maganarsa ya faɗi magana a nan ya warware a can wai ai ya ce lokacin da aka yi masa hari ya ce ba izala irin su ta balalo ai ba za su kai mana hari ba kai wasa da dariya ne sai ake rura maganar shi sai aka ce ai dama shehi ba ya ce ku da kanku kuke daukan makami kuna boko haram ba a'a karatun ku ne yaran ku ne ku ne kuka musu wannan karatun su kuma masu zafin rai suka dauki makami suke da ga ce ku da kanku ne boko haram ba amma karatun ku ne ya haifar da boko haram sannan ya ce shai in bukatar sa bata biya ba yana irin wannan maganganun ya ta soke soke ya soki sarkin musulmi abin da nake so in gaya masa shai bai soki sarkin musulmi bai gaya masa maganganu marasa kyau ba abin da ya faɗi gaskiya ne amma gaskiyan tana da ɗaki an faɗe da za a ce an zaki sarakunan gargajiya amma larura za ta samu faɗi dalili ko kamar dun ragayar bajin wala'adi fala'i ma'abi إذا جاء وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا إمرأتي نتواني الله فلي sarakunan gargajiya lokacin zuwan turawan mulkin mallaka sun samu shek usman dan kodiyo ya kafa gwamnatin musulunci ya kafa sarakunan da a fadin kasar nan ya kafa gwamnatin musulunci ta hanyar mulkin mallaka da ingila ta zo tana so ta ta ɗibi arzikin najeriya tana so ta canza mana aƙida saboda ta wuta ga musulmi su ne masu ilimi masu wayewa masu karfi a lokacin wayanda ba musulmai ba ba sa iya ma sa kaya suna rayuwa ne cikin duwatsu suna daura suna yawo tsirara wasu kuma suna sa ganye amma a lokacin musulmi da malamansu da jagororinsu sun iya saka suna da wando da riga har da babbar riga har da rawani bature bai zo ya same su tsirara ba kamar yadda ya samu yan kudu wayanda ba musulmai ba don haka ya je sokoto ya ga alarammomi suna ta rubutu a suna ta karatun ilimi ya je maiduguri ya ga alarammomi suna satu can karatun ilimi na addini nan kuma satu sai sai waɗannan a samu su ido sosai sai an yi maganin su sai ya zo ya kakkafa makarantun sa na yan boko ya tafi ba yayan mu yana sakawa ya san ba zai dawoma ba dole wata rana zai tafi bar mara kasan to sai ya reni yayan mu ya koya musu abin da yake so yadda ko bayanan za su ci gaba da yi to yana tunanin ya zai ya karya gwamnatin musulunci na shan usman nan gojiyo yana tunanin yana tunanin ya zai ya karya gwamnatin musulunci na shehu dan gojiyo abin da yayi sai ya dauki ƴaƴan gidan sarakuna aka rinka saka su a boko ana tura wasu soja wasu an kai su ingila su yi karatu lokacin da shaudan gwajo ya kafa daular musulunci malamai ne su su shaudan gwajo shi dama da ya mulkin ba amma ya daura ɗansa da kuma kaninsa muhammad bello da abdullahi a gwandu shi kuma ɗan shi shine a sokoto malamai ne a lokacin abdullahi da gudu ya fi kowa ilimin addini a duniya har su imamu suyuti duk rubutun da suka yi ya zo ya yi fiye da shi a fannin da suka yi a usul ya yi a nahu ya yi a ulumul tafsir ulumul qur'an ya yi to da aka dauki jikokinsu da 'ya'yansu shine yanzu aka zo ana naɗa su shi kuma bature sai ya kawo tsarin demokaradiyya lokacin sarakuna suna da fawa su ne kowa na da kasansa su suke nada dagaci da hakimai da sauransu su ne suke da kotu su suke da komi su suke karɓar haraji yadda daga ga yanzu gwamnati tana yi to bature da yanzu sai ya kawo demokaradiyya za a yi gwamna da ministoci za a yi gwamna da kwamishinoni za a yi minista da shugaban kasa da ministoci daga daraktoci da sauransu ga polisawa da sojoji duka yanzu za su jawo hannun 'yan siyasa ne ba hannun 'yan sarakunan gargajiya ba already su mutanen kirkin duk sun mutu sun rarrasu Allah ya musu rahama amma su waye magadansu su ne almajiran 'yan boko nasara eh jikokin dan fojo ne amma ba su yi karatu addini ba a su boko suka je suka yi to irin su ne ba sarkin musulmi sarkin musulmi ba malamin addini ba ne shi ma ya sani kuma kun sani kowa ma ya sani wannan maganar da muke faɗi haka yake a cikin tarihi ba a faɗa ne saboda darajar ta gargajiya amma da yake magana addini yake za a ke gargajiya a kai saboda kara su ci addini don gargajiya ba malamai bane na haka a ce masa sarkin musulmi ma sabon Allah ne sabon Allah ne ƙungiyar direbobi ba ta yadda ka jagorance su sai in ka iya mota in ka iya motar ma sai in kana cikin yin tuki ba wai kai ritaya ka bar tuki ba ba a yin janar na soja shugaban su amma a ce yayi ritaya amma shi ne shugaba kuma zai komandin ana yi to dan me zan dawo ni wai sarki musulmi bani umarni bai san larabci ba bai san nahu ba bai san zarbu ba bai san qur'ani ba bai san wannan ba cin fuska bane ba raini bane fadin gaskiya ne ka san dalilin da yasa ɗan izala suke riko da sarakunan gargajiya saboda dukkan su biyu matsayin da suke kai ba su cancanta ba suna taimakon junan su ne kawai ku rike juna kar mu faɗi in ni na tsaya ne kaɗai na san ba da gaskiya ban faɗi amma mu rike juna dalilin da yasa suke rike juna kenan su sun san kallon da muke musu na girma muna duka musu muna tsugunawa muna kallon kakanninsu ne su dan fojiyo wannan masu wannan masu sassauci da suke faɗin haka ana kallon kakannin su ne saboda girman wanda ake kallon su ni kuma abin da zan ce a muna tsuguna musu muna faduwa ne saboda sauran burbudin burbudin kama karyan zamanin na baya da da sarakunan can baya na kama karya suka yi wanda dalilin ma da ya sa turawa suka shigo ƙasar nan sarakunan kama karya ne suka yi ta zalunci wa mutane shi yasa suka shigo to tun wannan tsoron da ake yi ana faduwa ana musu sujjada shine burbudin sa ya saura har yanzu an je gaban su a cire takalmi ba a shiga da shi a fada a tsuguna a kan gwiwa ana ladabi ana nannarkewa burbudin wancan ne amma masu sassauci cewa suke a aiko da girman ku dan kojin dan dan kojin da ya zo jihadi ya samu sarakunan kama kariyan nan ne sai ya yake su ya kafa gwamnatin musulunci su kuma turawa da suka zo sai suka bar wannan tsarin na sarauta amma aka kwace fawa aka kwace fawa ba su da sojoji a nusu su ba kamandoji bane ba su da komi ciyaman din local gamman ma ya fi ya fi sarki sarkin gargajiya sai aka bar su ba su da ikon komi ba ta cikin constitution sai aka bar su da tarin rawani da babbar riga da kuma maku jeru sai da aka sai ka wajen taro kawai ka zo ka ka cika ta kujeru sau a shigo dai a ga wani babban babban mutum haka a hoto haka amma in ka ɗaga shi sai ka ka samu ba haka to dukkan su dukkan su sarakunan gargajiya dukkan su ba malaman addini bane an bar su ne saboda tunawa da gargajiyancin ja da haka lokacin da suke magana a cikin addini sun fita daga fannin su ne su kuma yin zara sun san ba malaman addini bane a nan muka gama fadin cewa duka sifofin jagora wanda ya kawo izalan bai cika ba su suke kawo fitintunu a addini suke kawo rikici da muna zaman lafiya da kirista kirista bai zo in kirsimeti ya zo zai kawo maka dan sweet kawo maka dan abun kirsimeti kana zaman lafiya amma suna bayyana suka fara zagi kafiran banza kai kuna haɗuwa da su arnan banza suka bata mana zaman lafiya da masallacin mu ne kowanne zaka sallah suka wasu kai nasu sabo suna rarrabawa to wannan cikin matsalolin da suka kawo kenan a fadin kasan nan amma yanzu sun canza salo sun daina ce mana kafirai mushrikai sun ga abun ƙauyenci ne za a gano su yanzu da ce mana yan bid'a to mu zo mu auna mu gani da nasu da namu wanne ne me bambanci duk abin da muke suna cewa bid'a su suna irin shi dan dariƙa dan izala yake dan dariƙa me yasa kace dariƙa annabi bai yi ba sahabbai ba su yi ba sai shi kuma yace mata me yasa kace izala annabi bai yi ba sahabbai ba su yi ba ka ji nan ana daidai ko yace kana yin maulidi annabi bai yi ba sahabbai ba su yi ba shi ma sai yace masa kana yin musabakan qur'ani annabi bai yi ba sahabbai ba su yi ba annabi ya taba cewa sayyidina abubakar ya fito yin su tunda tafsiri su karanta sayyidina umaru an taba sarki kira'a abdullahi bin mas'ud an taba cewa ya fito 40 ya kara da abu ubaida ba ta sunnan su ne su suka fara kawo shi da ana yi da tanjimi izu goma ka zo kana karatu sai in daga baya wai sai saudiya ta ce wai bid'a ne a daina tanjimi shine su ma sun bari tanjimi to ka gana ana tare sannan suna yin wa'azin ƙasa suna yin wa'azin goron sallah annabi yayi annabi bai yi ba sabbai ba su yi ba to ina suka samu wannan kafin ka tambayin dalilin dalilin yin maulidi ka bayi dalilin yin musabaka da dalilin yin wa'azin goron sallah da dalilin yin wa'azin ƙasa wanda ake nan ne shine ake yawan yin shi ma akai akai a nan ne suka yi suka yi a Kano suka suka je sai kama zanganu mana tashi akan barana shek suka ce za su kai shi kotu saboda ya tume su da sai da yara a saudiya sannan ya ce asalin su daga boko haram ne wai za su kai shi kotu amma da muna jira su kai kotun da har yanzu shiru sai wasu ya ce da suka dawo daga taron sai wasu suke ta cewa muna muku sannu lalai marhaban da dawowa daga maulidin maulana shek da rubuci saboda abin da suka yi suka san kenan maulidin sa aka sai zagi da rashin kunya da sauran maulidin sa aka zagi to sai idan ka ce sai sai a dawo a duba salatin annabi sun ce salatin fati ba ta da kyau ga wanda annabi ya koyar za ka kawo mana wata sai aka ce musu ku ba kuna cewa sallallahu alaihi wasallam akwai musulmin da baya faɗa to annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ba ta fara waitowa ya ce sallallahu alaihi wasallam amma kowa na fadi me yasa su ma kuma a karatun su kowa in ya zo fara karatu ba da Ibrahim ya yake ba lakin su zai kiro a take wa usalli wa usallimu ala ashrafil mursalin ina aka rawaito ta nabiyina Muhammad wa ala alihi su suka kiro su Ibrahim ya mana kowa na da yancin kirkiran salati amma banda dan dalila abin da yasa aka bada dama a jikin salati saboda ma'anar salati addu'a ne addu'a kuma ba dole sai yadda annabi ya rawaito ya yi shi za ka yi ba ka yi wancan shi ya fi amma kuma kana da yancin kawo wani dan idan ka ce addu'a kar a yi sai yadda annabi ya yi to idan ka kamu da ciwon da annabi bai taɓa yi ba za ka roƙi Allah ya warkar da kai dalilin da yasa ake salati kenan kuma sharadin salati karɓaɓɓiya shine zama ma'anar shi bai saba Qur'ani ko hadisi ba to a duba salatul fatiha akwai kalman kafirci a ciki dukkan shugaban annabi da dukkan alqur'ani yana hadisi amma a tsare kafirci ne bai to me kafirci Allahumma ne kafirci salli ala sayyidina Muhammad ne kafirci shi ne ma musulunci alfati ne ma ubulika wanda ya bude abin da aka rufe wal khatim ne ma tawaka ya cika sauran da suka gabata na annabawa nasi lati lati mai taimakon gaskiya da gaskiya wal hadi la tarikal mustaqim shine ke shigarwa zuwa ga hanya madaidaiciya wa ala ali kuma mun yi salatin nan wa alin gidansa gurguran girmansa wa middadi alazi wannan wani kalma ne na kafirci a ciki dukkan musulunci ne kana san alfati kafirci ne akwai littafi musamman da na bayani yayi salatai ne kala kala na waliyan Allah kala kala waɗannan salatan dukkan su ba annabi ne ba bayan Allah ya san kiro saboda su suna da ilimi sun san cewa addu'a babu iyaka akwai sahabin da ya kiro addu'a rabbana wa lakal hamdu ba annabi ne ba sallah wani sahabi ne amma annabi ya ce mishi na ga malaiku sai rige rige suna yi suke za su rubuta maka labarai har yanzu ba su waye addini ba su san cewa za ka iya kirkiran salati ba ko yanzu da mutum garin nan kowa zai iya kirkiran salati sannan aka zo kan maganan maganan bi shehunai kun ce muna bi shehunai ba ce ku sake su kama annabi sai mu ma muka ce musu kuma kuna bi shehunai ku sake su kama annabi mana ba su zafin shek ibn taymiya albani husaini da dimbas da shek abubakar gumi da ga shaurai kala kala kuna bin su ana ce masa ashekh kai ma kawai kana so ni in bar shehu na kai kana rungume da naka yadda an zagi shehunan mu muke jin zafi su ma an zagi shehunan su suna jin zafi yadda muke yi wa shehunan mu biyayya muna da fakin su su ma yawan shehunan su biyayya suna da fakin su a sai duk sana'an da ne me bambanci sun ce za su yi sunna sak amma da muka duba makarantar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam muka duba makarantar su sai muka ga an yi hannun riya makarantar annabi sallallahu alaihi wasallam ba baji ba kararrawa ba school fee ba ba uniform ba attendance amma na gode amma amma a makarantar su sunnan ingila suka dauko akwai registration akwai baji akwai kararrawa akwai ranar kaza za a yi sabtar kalaran amma annabi duk ayan da aka masa rai ko yaushe ne ko na aqida ne ko na fiqh ne zai kira masu rubutu ne ba magana ranar lahadi muna da sahih bukhari ba magana wai wallahi raba ranar raba za mu aqida aqida ba wannan magana ko wanne rubuta yake to inda zaka yi sunna tak to ka kafa makarantar musulunci kar da karɓi ko su banda uniform sannan suna cewa suna cewa har yanzu muna talatin da ba rawaito ba su ma suna yi muna bin shaune su ma suna yi muna maulidi suna musabaka da wa'azi da tare magoran sallah duk abin da ka dauko sun ce annabi ya dariƙa mun ce musu annabi ya izala 1972 aka kiro ta a duniya kuma duka duka zuwa abdulwahab shekara ɗari da wani abu ne yanzu da zuwan izala amma tijjaniya shekara ta ɗari biyu da wani abu ne a sai suna su ma bidiyan ta fi sabo zama sabuwar sabuwa to don haka muna so da mutane su san suwa suke bi kuma yan izalan kala biyu ne akwai jagororin su wanda sun san ci ne da addini ana neman nace bane ne da neman suna dan idan kana so kai suna to ka zage wani babban mutum kai ka taba shi yanzu ya tabuga ka a jarida me yasa Abu Labi ya suna ya taba manzon Allah ne shi kadai ne kafiri me yasa ba ma jin sauran shi ne yayi jan ido yayi rashin kunya shi ma sai ya suna amma suna mara kyau da san na shan wuta karun layi mukada yana tera kone to su ma irin wannan sunan suke sai ka taba wani babban mutum sai kai suna to ya kamata to amma mabiyan su kaso na biyu mu muna son su muna tare da su muna neman bayyana musu gaskiya har su gano su rabu da wadancan mutane dan akwai su da yawa har da Allah su suna bin abin ne wallahi akan su Allah gaskiya an ce musu yanda ku bata tune yan bidiya ko mu ce da rika dole bane wanda ya ga dama ne nasila ne sallah da ka azumi haji su ne dole da ila amma wancan na kira ne wanda yake so ya kara so don haka kowa ya sani cewa ingila ne take so ta karya musulunci ta kafa gwamnatin saudiya saudiya kuma suka suke kafa izala suka jawo wannan tashi tashin hankula har abun ya zama yadda aka gani nan suka haifar da boko haram sai kuma a ɗayan ɓangaren kuma ɓangaren shi'a a gwamnatin iran su kuma abin da ya faru wato lokacin da amerika take so ta zama superpower tana so ta karkada hannun ingila da faransa a kan kasashen da suke mulkin mallaka wannan dalili ya sa suka haɗa kai da ayatullahi kumaini 1979 suka taimake shi har yi nasara ya yi juyin juya hali ya kafa gwamnatin shi a ranar farko abin da ya fara cewa wannan gwamnati mun kafa ta ne akan mazhaban shi'a jafariya da yazidiyya abin da ya faɗi kenan shi ayatullahi sai suka kafa gwamnatin shiya sai ya zama suka ce musuluncin nan da ake na ahlus sunna jama'a ba daidai bane shi an ci shi ne daidai da haka suna su yada shi a duniya sai suka kafa yaran su a kowane kasa kuma kowa da jagoran su a Lebanon suka kafa Hizbullah kungiyar Hizbullah Ayatollah Khomeini a wannan Hakan Nasrallah shi ne jagora a nan Najeriya suna da jagoran su a ko'ina suna da jama'an su suna karfafan su to sai ya zama burinsu a yi revolution a duniya jama'a musulmi duniya duka su zama yan shiya a yi wannan ta wannan hanya ta hanyar ta hanyar kakkafa jama'a su farkon lokacin da shugaban shi'a wanda yake daure yanzu Mala Ibrahim Zabbaki ya dawo daga Iran ya zo ya kama Maulana Shekara da Sun Bauchi ya ce masa wannan harka da muke a karama kalla ba magana shi an ci bane muna so ne a yi wa addini aiki a haɗa kai kafiran nan suna mana kaza suna mana kaza mola shi ya karbi maganar shi ya kaskata shi aka fara tafiya har shi ya tura masa samarai cewa ku haɗa kai a karfafi addini sai da aka fara tafiya sai aka gano abu ta iya ake yi a ƙasa akwai wani ajanda a ɓoye na cin safai da yaɗa shi an ci da kafa da tuturar da gwamnatin Najeriya a kafa shi an to shi ya gano abun ba na Allah bane shi kenan sai ya ware mutanen shi amma da yana zuwa har nan har ta ban gidan nan ana komi tare da shi sukan gwamnatin Iran tana gaito shi ne har ya taɓa zuwa taron su wajen sau biyu amma daga baya da aka gano sai aka rabu da su to mu shi'a na nan Najeriya muna zaman lafiya da su ba sa zagin mu ba ma zagin su abin da ta muke magana a kansu muna so mu gaya wa mutane cewa manufarsu shine suna so su kafa gwamnatin shi'anci a Najeriya in suka gama kakkafawa an kakkafa a sauran kasashe sai duka mu zama karkashin Iran ya zama kenan an yi gwamnatin shi'a a Najeriya yan ɗariku suna da yawa dalilin da ya sa suna za a gari suke daga wajen ayatun lai da shehu ibrahim su gwada abin kamar ɗaya ne saboda akwai abin da muke yi suna yi muna molidi suna yi akwai abin da ɗan haɗa mu sai suna so su gwada duk ɗaya ne amma haƙiƙanin manufansu so su ce wata rana su ta gwada ɗan ɗarika cewa za ka iya haɗa ɗarika da shi'a kuma duk ɗan ɗarikan da ya haɗa da shi'a shehu tijjani ya ɗaga mara kankanci ba yadda za a yi ka haɗa ƙiyayyen sahabbai da ɗarikan tijjaniya ta haka ɗariƙar tijjaniya da shi'anci ba sa haɗuwa amma muna zaman lafiya da su abokan faɗan wanda suke kafuta musu ne ɗan izara kuma mu wanda bai rage mu ba bai taɓa mu ba za mu taɓa shi ba amma su dai muna gaya wa mutane yadda suke ne so suke wata rana in an ja mu kuka haɗawa da shi'a da ɗariƙa wata rana sai a fito revolution ka ga mukaddamar taziya gaba gaba sai an yi nasara kuma zuwa ware ku a gefe to don haka a kula da wannan ba a haɗa shi'anci da ɗariƙa kuma ba ma goyon bayan a kafa gwamnatin shi'anci saboda a wajen su jinin ya halatta na duniya nan nan Najeriya dai muna zaman lafiya amma asalin Iran a wajen su ahlus sunna wal jama'a domin su goma ne cikin dari a duniya yan shi'a a cikin musulmin duniya ba su goma cikin dari ba amma saboda haɗin kansu da ƙarfin su cewa gwamnatin su ɗaya ne a Iran mai ba su umarni mutum ɗaya ne sai da kai ƙarfin da su jima'a ahlus sunna da da mu a rarrabe muke salafiyya wahabiyya wani biyan wani kala-kala to don haka shi yake ba su umarni to don haka ba zai yiwu a ce kana haɗa wannan da wancan ba ba su haɗu ba mu muna son safai dukkansu muna kuma girmama su kuma duk wanda aka zarce shi mu muna tare da shi muna nema kowa to masa da hakkin shi ko dan shiya ne ko dan izala ne ko dan dariƙa ne ko dan ba ruwan ne annabi sallallahu alaihi wasallam in ka cuci man azabi miyan wa al-khasmu yawm al-qiyamah sannan kafiran duniya mu sani sun hada kai suna so su kare musulunci suna ta hada yawa mu kuma mu sun rarraba mu loma loma suna so su cinye kullum an bar mu ya mu ya mu muna cewa juna raddi yau zo su ce izala su ce ya annabi suna wuta gobe a fito a musu raddi a kare yau su ce mawalidi bai da kyau gobe a zo a musu raddi a kare idan mawalidi ya sake zagowa su ba za su fata mu ba za mu fata mu kaga mun bata lokacin mu kafiran duniya suna ta juya tattalin arzikin duniya su ne da makamai su ne da komai kuma jihadin nan da masu cewa cewa su jihadi ba mu shiga sharɗin jihadi ba za ka ba maganar yin jihadi sai an cika wannan sharɗa da ake nema an samu jagora na jihadin an iya technology an san makamai dan ba jihadin kuri da makamai da sauran sai dai a sunnan izala shine za ka yi sunna yadda annabi ya ya ɗauki takwas haka za ka yi sannan halin da 'yan Najeriya suke ciki na matsatsi da takura da ake ciki muna so mu gyara a kan salon da aka ɗauka za a magance wa Najeriya matsala ita gwamnati so take yi a gyara ƙasar nan kowa ya dogara da kanshi bayan tsawon lokaci ana dogara da corruption in nan suka tato a ba wannan a ba wannan har ya isa ƙasa to a rana ɗaya nan ce za a magance abin zai wuya sai dai an ɗauki hanya wato in aka ɗauki hanya mai tsanani za a sha wuya sai an ɗauki hanya mafi sauƙi dole mutum zai gyara in hanya biyu ne mai tsanani da mai sauƙi to ka ɗauki mai sauƙin ka yi mu'amala wa mutane da shi annabi sallallahu alaihi wasallam ma khuyyira baina amrayni illa tara ay tara ma malam yakun isma annabi ba ta ba zaki akan abu biyu ba sai ya ɗauki mai sauƙi ko ba zai yi kai gyara kai kadai ba akwai manya a ƙasa bangaren shauna addini akwai su bangaren yan kasuwa akwai su bangaren kowane bangare akwai jama'a in za ka gyara ka nemo wannan ka nemo wannan ka saurari kowa ka ji shawarar shi karka ce za ka kai kadai saboda in aka samu kwakwalwa da yawa za a ji samun mafitoci kala-kala amma in kace kullum abin da fahimtar kai baka za ka yi to za a samu matsala kuma idan matsalan ta yi girma za a zo a kasa shawo kanta don haka muke fatan Allah ya kare mana Najeriya kawo mana ci gaba ya fitar da mu daga matsalolin da muke cikin tattalin arziki ya ba mu ci gaba a nan ne karatunmu ya zo ƙarshe amma wasu sun nemi cewa za a ba da wasu mintuna ɗan kaɗan in akwai wanda ke zambaya a cikin karatunmu ko wani abu da aka tattauna a kai a takaitaccen lokaci za mu faɗi insha Allah اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح المولد والفاتح الناصر الحمد لله رب العالمين